alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah kama wannan rana ta Laraba 12 ga watan Shawwal hijiran shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1439 wanda ya daidai da wanda ya daidai da 27 ga watan 6 2018 wanda zamu saurari ci gaban tsarban goron sallah wanda shi yake ba mu bayanai a hadarin shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin fassarar littafin nan mai suna al'anwar wa misbahu surur wal afkar a inda yake wannan shine kaset na uku wanda za mu saurari karatu da cikin alkur'ani mai girma daga alaran malam adam katubu na gidan shomal asuma mai tantabarai wanda za mu saurari waɗannan gudagudan bayanai daga fadilatu shekul islam wasu adatul anam malamma a shekul usman ابن الشيخ إدريس رضي الله تعالى عنهما كسوة داريتي أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم بهجارة من سجيل فجعلهم كأس ماكول
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وش الحمد لله الحمد لله الحمد لله kamar yadda aka sani insha Allah yanzu za mu ci gaba da karatun da muka dora ga karatun da muke kai za mu ci gaba da ganin muka dora za mu dora da ganin muka tsayan Allah da je mu tsaya wajen bayanin sayyidina shaibatul hamdi shaibatul hamdi shaibatul hamdi wato abdulmutallibi rajal anhu wa ardahu annabi amin mun tsaya inda ya zamanto shine yanzu jagora a ƙasar makka gaba ɗaya shine ya gaji baban shi sayyidina hashi shi yake ciyar da alhazai tun daga ƙasar makka da izan alhazai sun je mina da izan alhaji su yi sun je filin arfat don sun zo musdalifa a wannan kwanaki hajjin to yanzu shi ke ciyar da mutane ya gaji baban shi sai da na hashi shi ya dora da wannan ne yanzu alhaza sun je makan suke nan ake ba da sabil to sabil din nasu ne fara tsago shi ya fara kirkiro shi ya fara ba da wannan hidima na shi shine sai na hashin mahaifin shaibat alhamdi wato abdulmutallif yanzu ɗan shi ya riga ya ɗora ya zama shi ne jagora gaba ɗaya an sallama mishi an ba shi dukkan kayan tarihi na hannun baban shi wanda shi ma gada daga hannun baban shi haka annabi adam nan alaihi salam wato an ba shi zoben annabi nuhu alaihi salam da kwari da baka na annabi Ismail salam da rigan annabi Ibrahim salam da zobe annabi Nuhu salam da sauran kakin annabta ɗin duka na tarihi da an bashi a hannun shi ya zamanto bawan Allah mai farin jini mai kabuli mai kwarjini a cikin mutane shaibatul hamdu abdul muttalibi radiyallahu anhu har ya zamanto izan wani ciwo ya samu ɗaya daga cikin larabawan makka sai a ɗauko mutum a kawo shi wajen shebat alhamdi idan ya sani shaka dafa kan shi ya addu'a sai Allah ba shi lafiya ya zamo duk abin da ke damuwa mutane in na rashin lafiya ne aka zagun shi sai a waraka in kuma matsala ne ana sai addu'a Allah ya ba da abin ko Allah ya kawar da abin in yi addu'a da Allah biya bukata shaifatul hamdi a shafi na talatin da uku na wannan littafi mai albarka mai suna al'anwar wani su ba sururi walafkar za ga wannan bayanin daga inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima daga sa alal bakari lamma qadama lamma qadima shaybatu ila makkata kanat quraishin tatabaraku bihi idza asabatkum musibatun wa tashfi bihi idza nazalat bihim afatun wa yantadiruna bihi idza dahaw idza idza dahamahum aduun min al-a'da'i aw nazala bihim qahadun aw gala'un yatuna بشيبة الحمد ويتوصلون بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في صلبه فيكشف الله تعالى عنهم جميع تلك الآفات والآهات ببركة سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم shi ne fasara muku da hausa ko? yace amma wa'ada mu'jizatin zaharat min mu'jizatihi ما حصل لصاحب الفيل وهو أبرهة بن السباح وكان ملك اليمن ودرافها وإلى ملك الحبشة ite mafi mafi girman mu'jizan da ya bayyana da abin mamakin da ya bayyana a zamanin halifancin shaibatul hamdi sayyidina abdul dalil radhiyallahu anhu shine abin da ya faru na sarkin Habasha, isan nan wanda dama a tarihi an sani tun zamanin annabi Adam alaihi salam Allah ya turo mala'iku sun gina ɗakin Kaaba an ake zakin hajji hatta annabi Adam alaihi salam nan yi aikin hajji shi na shekara arba'in daga ba ka duba na ka ɗauke ta Allah Allah ya umarci a wannan annabi ko annabi annabi alaihi salam ya gina ta shi da shi annabi Isma'il nan Allah ga dama ya tsara ɗarɗaki hajji da umra gaba ɗaya to su kuma yahudawa saboda neman tsiya wai sai suka gina wata ɗakin ka'aban a ƙasan yaman a ƙasan yaman suka ce daga yanzu can za a ɗarɗaki aikin hajji abraha ana cewa sarkin habasha to shi waziri ne na sarkin habasha shi abraha shi ne shugaban ƙasa a ƙasan yaman shi wannan ginin gaba ɗaya shi sarkin habashi shugaban kasa a lokacin a lokacin daular daular biyar tana hannun kasan habasha ne shugaban kasan ta shi ne ake tamshi ashamatu ashamatu ashamatu ashamatu to shi abraham shi ne ya ɗauki nauyin gina wata ɗakin kaba kasan yaman a garin san'a'a wanda zinan ne headquarter kasan yaman gaba ɗaya kamar mu da abuja ya gina wannan ɗakin kaba sai ya aika ma shugaban ƙasa na duniya gaba da lokacin wanda shine daura take hannun shi a sama shine sarkin habasha sai ya ce yanzu na gina wata ɗaki na ƙawace ta da dinarai da yakutu da lu'ulu'u da zabar da murjani ina so yanzu a dai yana zuwa garin ƙwarai shawa ana aikin hajji da umra ana son yanzu ina so aikin hajji da umra ya dawo ƙarshen mulkin ka na gina ɗaki mai alfarma a nan ƙasa na ƙasan habasha ashama ya ji daɗi ya farin ciki da wannan labari da ya munna da wannan labari sai sa ranar da zai zo a ƙaddamar da wannan ɗaki nasu mai suna ɗakin kaba a rika ɗawafi da komai da komai a cikinta an sa rana su kuma wasu 'yan kasuwa na makka sun je yaman kasuwanci a cikin su mutum biyu sai suka shiga cikin wannan masallacin rigirigi kashi ya kama su su baki da musamman da za su je ba sai suka shiga ciki suka yi kashi to sun yi kashi sun fito sai kuma suka zo bayan ginin wato bayan ɗakin gaban nasu na ƙarya suka tara ciyayi sai suka hura wuta suna jin ɗumi a matsayin na baki to sun sun ji ɗumi sun tashi sai suka manta ba su kashe wutan ba ashe tafiyar suke da wuya iska ya rura wutan har ya sa wuta ya tashi ga dangadan ya faɗa wannan ɗakin ya ƙona ɗakin da abin da ci gaba ɗaya dan ƙari gaba ɗaya ɗakin ta ne to sai gari ya waye aka tambaya su a suke wani aka ce lalle akwai su laraba guda biyu ƙwarai shawa lalle ana cikin da suke wannan aikin labari ya kai ma a sama sarkin habasha wanda amince ne kamar shine sarki babba kenan babban sarki wanda kamar kace misali kamar kace za a Amerika kace shugaban kasar Amerika kasan mun kusan shine kambun ke hannun shi ke jiya ta a lokacin dole suna hannun a sama ne sarkin habasha da ji labari shi mu zai to shi kuma ya ratsi da girman goma kansu tun da aka bata musu wajen bauta shi ma sai ya zo maka ya kashe mazansu da matansu yara da manya ba wanda zai bari duk wanda cikar da shi ko sai ya kashe shi sai ya rugurgurin ɗakin ka'aba sai ya kwashe ƙuran ka'aba da ƙofofinta da ƙyamaren da indararen da sauran ƙuraƙusan bulan-bulan da duwatsun da kake ƙashin ka'aba sai ya kwashe gaba ɗaya ya je zuba cikin tekun bahar maliya sai shi zai watsa ƙuran gaba ɗaya ya ce kuma tun daga habasha idan ya taso a cikin daga yamma idan ya taso duk ƙasan da take gaban shi tsakanin ƙasashe da birane da ƙauyaku su ma zai fara ta kansu duk wanda zai goyi bayan shi ya taya shi zuwa wannan aiki na rushe kaba to ya zo su je wanda duk bai daba shi ma zai hada da su kashe su gaba daya su ma ta shafe su dan ɗari da shi ne fa ashama sai ya gaya abraha a sarkin habasha ya tashi daga nan habasha ya jagoranci mutane mayaƙa guda dubu hamsin kuma ya samu giwaye a nemo jiwa ko ina su giwaye guda ɗari hudu ya gaba shi kuma zai turo nashi jagora sunan shi sa'idu bin mas'ab daga yaman shi kuma shine zai turo shi da sojoji sojoji mutane miliyan ɗaya sojoji miliyan guda da su zai zo abraha aka ce shi ya wuce sarkin yaman shi ne suke ta sarkin habasha Eh, shi kamar shi ne mataimaki shi a cikin kasashen duniya to ya fi ji da wannan shi shi sai ya zama kamar wazirin shi shi za su ji ta shi ne sarkin saboda shi ne ya zo filin yaƙi shi a sama yana can gida yaman nan a- a a habasha ya turo ana tushe na jashi sunan sarauta kenan amma abraha sunan shi to sannan a can kuma yaman inda nan ne daula babba take a wajensu gaba daya wanda shugaban kasa yake a sama shi kuma a nan ya turo sa'id bin mas'ab da fataliyan sojoji guda miliyan daya guda miliyan daya haka ya turo su aka kamo hanya tun da shi wannan yana habasha ne sojoji da za su zuwa makka cikin ku zo ku jira kamun jama'a jama'a yaman su zo ya kamo hanya shi ya zo ya sauka a wajen garin makka shi kuma wannan shi kuma fitaliyar shi na sa'idu bin mas'ab wanda shi ne ke tsaye shi ne jagoran tafiyan gaba daya wanda shi ne tsaye a baya duwan ayari ta sun wuce amma jagoran mayakan ta gaba kuma shi ne aswadu aswadu aswadu na gaba shi wannan sa'idu bin mas'ab yana baya kamar wannan na bayan shine jagora kenan shugaba su kuma wazirin shi kenan a wajen yaƙi haka aka kamo hanya suka zo za a za su ƙasan yaman aka cimma wata ƙauye garin sarki zo na farin zo na farin shi ma yana kamar bai goyi baya ba makwarai shawa kawai don mutum biyu sun banna a zo a ce za a jinsu da wannan fatali a ce gaba ɗayan ƙasar su yan kashe su zo na farin da ya kawo wannan adawa sa'id bin matsaf jagoran tafiya da aswadu sun ce a fada mishi gaba daya aka yi rugurugu da kasan nashi gaba daya za a kashe shi yace ku dakata ku kyale ni tunda ni shugaba ne ina da basira irin nawa nan gaba zan amfani a gare ku zan amfani aka kama hanya ana tafiya aka ce aka je wani gari shi kuma shi kuma shugaban kasan garin shine nufailu nufailu nufailu shi ma ya nemi ya ja daga aka muku- aka murkushe jama'a shi gaba daya aka kashe na kashewa aka yanka na yankawa aka dauran daurewa sun zama bayi shi ma aka kashe shi ce ku da- ku yala- ku dakata ku yale ni ina da rana zan muku amfani domin duk wani mai mulki ne akwai basirin da yake da shi na musamman aka ce to mun ji a kama hanya ana tafiya ana tafiya da ƙarshe zuma har suka zo wajen garin makka suka haɗu da shi wannan abraha ya riga zo shi kuma da giwaye guda ɗari hudu babban giwan jagoran su shine sunan shi muhammadu wa aikin giwan ita kawai ta fara zuwa ta rushe ɗakin kaba tukuna in ta yi rugurgu da shi haka su je ku samu dukkan gidajen makka su duka rushe gidajen kawai gaba ɗaya a kashe mutanen a kashe mazan a kashe matan a kashe yaran a kashe manyan tsofaffi gwaraza kowa a kashe shi kawai da aka suka zo da suka zo bayan gari shi abraha sai ce yanzu ya za a yi a yi bai kamata a fada masu wata gona a fara zuwa a gaya ma jagoran a san makan din ya san an zo za su tarbe mu da yaƙi ne koko za su ba mu waje ne kawai mu zo mu yi aikinmu da muka shirya za mu yi in ba su shirin yaƙi ne su shirya muga mu riga mun zo in kun ba su taron mu ba to kowa ya san da zai je buya ya ba mu waje wai su zo su yakin gurin su shiga aba da gidajen mutane su yi gaba abraha zai ce to yanzu a je a gaya ma shugaban wannan gari wanda alwace shine sayyidina shaibatul hamdi wato abdul mutalibi radiyallahu anhu sai ce amma kuma ka fara zuwa min da wani alama da zan gane ka je kasan makaɗin ka fara zuwa min da wani alama wanda zai sa in gane ka je makka je je gaya ma zai na shabitan da dalanu abdul mutalibi sai ya ce to naji lallai inda ku zo da shirin wannan yaƙi naku jama'an makka mu mu shirya ba kuma mu Allah ya hana mu mu yaƙi a wannan gari mai alfarma ƙasan makka Allah ya harfin yaƙi a wannan ƙasan mu ba za mu yi yaƙi da ku ba da talanu wani shi ne sai na abu ɗalibi ke cewa mu ba za mu yaƙi da ku ba sau da Allah ya haramta yin yaƙi a wannan ƙasa mai alfara ma ƙasan makka tun da ku kun ce za ku yi shi kenan mu za mu fita mu ba ku waje ku zo ku abin da za ku iya in zai yiwu in za ku iya aswadu dan saƙo da shi da hanada suka koma za su koma sai suka ga raƙuman sai na shafin da zalanu na da raƙuma guda ɗari hudu wanda ya ake suna ciwo saboda zan aikin hajji ya zo ya hidima da su ga alhazai na wannan shekara shi kenan su wani raƙuma ko shi su kwashe wai shi ne alamun da su gaya ma abraha cewa su shigo makka su kwashi raƙuma suke gaba da shi suka je can wajen shi suka ba shi raƙuma kuma suka yi shiga suka yi da abdul ɗalibi ya ce shi kenan aikin ku ya kyau kuma ina mai ƙara rantse muku da girman gumakan da muke bauta musu in duk duniyan nan za su haɗu za su bani haƙuri akan kada rushe ɗakin kaba nan ba zan haƙuri ba ba zan haƙura ba sai na rushe ta ana haka labar sai san mafi na abdulkalibin da tsalanu cewa an kwashe raƙuman shi sai ya tashi ya je gida ya gaya sauran matan shi da 'ya'yan shi ya ce shi fa zai je wajen wannan sarkin abraha domin ya karɓi wannan raƙuma don shi ma raƙuman ba nashi ba ne ya niyan ne zai ba Allah gaba ɗaya ba ƙwara ɗaya nashi suka ce yanzu ka ce za ka je wajen shi shi da yake so ya zo har garinmu ya karkashe mu ka ce kuma kai za ka je wajen shi kai kaɗai ya ce ni zan je ba ku insha Allah wannan haske da ke goshina sanadiyar shi Allah zai kiyaye ni ba zai ba abraha sa'a da nasara a kaina ba hasken da ke goshe shi shine hasken shugaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama haka nan ya dauko rigan nan na annabi Ibrahim alaihi salam falmaran nan da aka ba annabi Yusuf alaihi salam ya sata ya dauko kwari da baka na annabi Yusuf alaihi salam ya sa takalma annabi Nuhu alaihi salam rigirigi ya samu hanya sai wajen tawagan Abraha da je sai samu Aswadu tunda shi ne ya saba da shi shi aka turo shi ya samu Aswadu Aswadu ya ce ka biyo mu ne kai sulhu ya ce wa ai da wani zai kulu bane na zo ne don in samu dama in magana da sarki a bani raƙuma na da kwashe mu su a fadurci kai kai dai baka da mutunci a biyo ka haggarinka ana so a yaƙi ka a kashe ka kawai da an kwashe ma raƙuma ka zo kana wani magana kana kana kana kawai sai baka raƙuman ka miya raƙuma kai da za a rushe ɗakin da ake da kuke bauta ma a kashe ɗan uwanku iyayye da ɗan iyaye da kakanni duk maza da mata yara da manyan jikoki da kashe su kana wani kan raƙuma sai ce ai wannan ɗaki mai shi na nan shi zai kiyaye ɗakin shi wannan dabbobi kuwa Allah ya sanya rayu a hannuna ne ni aka sa ko wakili wajen ciyar su da shayar da su kuma ni dinnan ma ba nawa bane bisa haƙiƙa na su ne dan in hidima da su ga alhazai na shekara mai zuwa a sau da kai dai baka da mutunci sai na shi wani hamdu da ya jawo shi don ɗalibi ya samu a sau da ya yanke shi da mari a sau da ce ni za ka mara ita an mari kaɗin ya kake kuma ni kike ga wannan maganin banza ni za ga mana magana a so da ya taso Abdul Dalbi ya- ya kama shi daga shi sama ya nuna mu Allah tukuna ya dafara shi a ƙasa ya shiga dukan shi ya shiga dukan shi yana tattaka shi Hana- hanada wanda shi ne abokin tafiyar nashi sai ya zaga da gudu ya je gama a baraha gaba daya shugaban nasu da yana fara zuwa ina da mai mai banna fa yana mana tauran kai kaga abin da ba ka ko ga abin da muke ma a so kuwa ya bubbuke shi fahimci kaza mishi kaza mishi kaza sai abin a ci to kyale shi lokacin na ce ya zo din ya zo din ya gaya mu amma idan kun ga ya zo jiran fara magana da shi kuna ganin fa- kuna ganin na ce ya zo kawai karho jena kawai ku fita mishi giwaye guda hamsin zan zigo su tattake shi kawai su kashe shi kamun ya zo wajena hanaɗa ya je ya samu abu ɗari da zalanu suna ka faɗa da aswadu ya ce tauran ka daɗe mai gida ce aje ya ya ce a kaje kamshi wannan bayanin ya ce to shi kenan ya kama hanya yana tafiya yana tafiya yana zuwa saiti inda giwayen suke take sarki ya ishara abraha su kuma suka ce masu giwa misali ishi ishi ku bi shi ku kama shi giwa ya suka zo da gudu da gudu suna kuka suna kuka suna haniniya suna komaji da wai ko haka ya kalle su suka hango har can annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ke goshe shi suna hangowa ko suka faɗi ƙasa gaba ɗaya suka kwanta suna kaɗa mishi bindi haka suna kaɗa mishi bindi suna barka da zuwa barka da zuwa ya kakan annabi Muhammad barka da zuwa ya jidda rasulullah marhaban bika ya jidda rasulullah marhaban fa ahlan wa sahlan bi jidda rasulullah na kaɗa bindi gaba ɗaya kuma kallo sai dawo kan sai na Abdul Muttalib so da yanda aka so sai mishi Allah fa bai so ba dole da yaran nan suka iyale shi ya kama hanya zuwa wajen abraha yana zuwa abraha ya miƙe da tun makaraban wajen gaba ɗaya suka miƙe sai da ya zauna sannan su ma suka zauna abraha sai ce ya kai wannan bawan Allah ka wani babban mutum ya kwarjini haka sai ko daga yana wane ne kai ya ce ai ni ne abdul mutallib ni ne shabat alhamdi dan hashim hashim dan abdul munafi yace to me yake tafa da kai ce na zo ne akan maganan raƙuma na guda ɗari hudu da a kwashe suke so a banin koma da su sai ce to ai kuma da ka bani tsoro ka firgita ni na razan da kai na firgita da kai da daga martabanka da kwarjininka da kamalanka da jarumtakanka ne zaton za ka roƙe ni ne in janye daga wannan yaƙin in koma gidana da ka roƙe da na yi maka haka amma sai ga shi kana cewa in baka raƙumanka me a raƙuma kai da shi ɗakin da kuke bauta ma a kashe a kashe muku dangi gaba ɗaya yace na yadda dai ni dai wannan raƙuma suna na sanya ciwon sa hannuna mai ɗaki kuma shi zai ce a ɗakin shi in za ka je ka je ƙwarata da shi dai ja ka gaban shi ya faɗi tun da ya hango jiya na sun sallama ni shi ko sai su ko ya sanyi kawai ya san da magana ya san ba zai nasara a wannan yakin ba gaban shi ya sanyi gaban shi bai faɗi dutsen shi ya sanyi sai ce to guje ku bashi rabuman shi ya koma da aka bashi sai kira aswadu da hanada yace duk yanda aka yi wannan mutumi tare da shi akwai wasu annabi karshen zamani duk yanda aka yi wannan mutumin tare da shi akwai hasu annabi karshen zamani fada da su ba zai kyau ba fada da su ba za a yi riba ba a suwar da hanada su da ci gaskiya a suwar da shiga ta yana goyi bayan haka amma kyan shi bai kamata mu zo da wannan shiri da ƙarfi haka kuma wani nuna kare mu a sawaƙi haka ba ka tsara tura mu wajen shi sai mu lallashe shi mu ce to ya kamata ya zo ya nemi sulhu ya ce yana neman sarki ya haƙuri ya koma kai wannan yaƙi eh wai su kace suna da tsoron suna so ne shi da kashi shafin hamdu ya zo ya nemi alfarma shi ya nuna shi ne ya tsorata sai su ce sun yadda suka zo suka samu sai na abin da lamar da lanu suka ce ga abin da sarki ya zo ce mu gaya maka ya ce yana gaishe ka ai wannan zuwan da kai da ya ganka ai kaunanka ya shiga cikin zuciyar shi ya ga kai mutumin kirki ne ya kai fa Allah ne kuma rayuwanka za ta yi kyau da wannan zamani bai kamata a ce za a zo a ci mutuncinka a ci mutuncin mutanen ƙasanka ba ya kamata ka je wajen shi ka lallashe shi ka ba shi haƙuri don ya janye daga wannan yaƙi ka ceci mutanen ƙasanka gaba ɗaya ka ceci jama'an gidanka gaba ɗaya ka ceci rayuwanka kai ma kanka sun ɗauka zai farin ciki ya ji daɗi sai na shirin da tsalanun a sun ɗalibi sai ta yi nuna gana gama na wani ayatun da hannu zai shi muka gaba da gaba na ce raƙuma na nake so ya kuma bani shi kuma ni yanzu na riga na gaya ma dukkan jama'an makka kowa ya fita ya je inda zai buya wasu ma da yawa sun fita sun kuma hawa kan duwatsu wasu sun buya a kogunan duwatsu wasu na wasu mani da ni da jama'a na za mu je can dutsen jabal abi kuma sannan za mu zauna mu huta shi kuma ya zo kawai shi shirya ya yaƙi da Allah ɗakin Ka'aba ni yanzu ban neman sulhu ban neman sulhu zo kawai yaƙi da mai jami'a ɗaki shi kenan kurin mun ba mu shi gari rige-rige jikinsu ya sanyi suka koma su gama sarkin habasha najashi da suka bashi labari abraha abraha da suka bashi labari sai ya ce to yanzu da kenan za a yi kai ka san da a ce mun zo da wannan zugan mutane miliyan guda daga yaman da jarumai mutum dubu hamsin daga habasha da giwaye guda ɗari a ce mun koma ai wani fitiniya ne abin da za a yi a tashi giwayen nan a tashi giwayen nan kawai a ɗaga su an kama hanya za a tafi wajen maganin giwaye a suwado ya zame ya faɗi ƙasa take ya mutu a suwado take kawai ya faɗi da faɗi ko da mutuwa kawai hanaɗa jikin shi ya sanyi alhumairi ɗan ƙabilar manu humairi hanaɗa jikin shi ya sanyi ya ga abin da ya samu ɗan uwan shi shi ma yanzu zai karka wajen giwayen kuwa anan da ya karka ya tattashe su sai ya sa su su kalli ɓarayin makka inda shi suka matafiya da suka da suka da suka yi layi suka jejjeru misali su misali misali mutafi mutafi mutafi da dai kora su ɓarayin hanyar makka sai ga sun ƙi ko motsa sun ƙi da ya jero kan su ƙwarin hanyar yaman a dawo yaman kowa basha zai kuma su kama hanyar da gudu da gudu su kama hanyar a gudu kusa a guje sai su ƙara dawowa da su ya jero kan su ɓarayin sitin garin makka inda aka yi wannan tare da wannan filin duk mun je duk mun je mun ga wajen mun ziyara a can gaban mai ne a sabu da fili duk mun je wajen in ya juya da su duk tafi maka sai su tire su ja daga cikin motsawa in ya dawo da su hanyar habasha ko hanyar yaman sai da sun kama hanya da gudu sai ashama shugaban kasan yaman sai ce a zo a gaya ma giwa mahamudu tunda shine jagora mazama ko su tsaye tashi tafi ko shi kada ya je ya rushe kaba koran a san da an ƙi tarihi sannan a koma nufailu sarkin da fara kama shi a hanya da shi da zo na farin suka ci kaga in muka yadda aka wannan aikin fa suka siya ba sai mu bi amfani ba nufailu sai ga mu zo na farin kai zo na farin ka je ka samu wannan giwa mahamudu kai kaman za ka wuce na gurin ka gaya mu wannan giwa mahamudu nan fa garin Allah ne mai alfarma nan ne ƙasar makka nan ne garin da za a fi annabi ƙarshen zamani kuma na fanan ne ɗakin kahaba a ce je ka rushe in ka rufa ko a lahira baka ba rahaman Allah zo na fara yanzu kamar zai wuce gurin haka sai gaya ma wannan giwa Muhammadu giwa abu yawon ana gaya shafi haka yi kallo zo na fara ce gaskiya na gaya maka amma an kaƙi ji ba kaƙi gani ba ko sai wuce dai wani haliliya Muhammadu ko shi haɗu kuma ya jiwo hanyar habasha kawai da gudu da gudu da gudu da gudu furce sai a ji a kamo shi a kawo shi ila Muhammadu ya gudu su kuma ƙarar saukan giwaye ba su gaba ba sai mahmudu na gaba sirki su to a taso haka nan mana a je haka nan da ƙarshen tsiya a tura giwayen kuma wannan mutane miliyan guda da jarumatan dubu hamsin duk a shiga maka gaba ɗaya kurin mata a mai da su zawarawa a kashe manya duk maza a kashe su rajulun wannan sa'un kabiran wata giran a kashe su gaba ɗaya ka a bar tsofaffi maza da mata ka a bar yara maza da mata mata aure lafiyayyu ko a bar koyi su zama zawarawa don su rika ɗanɗana ɗacin wannan abin da aka yi musu aka fara suka kama hanya za su zo su kuma a ƙasan makka saboda shi shabitul hamdi abdulmutan labi an gamu dama shi ke ciyar da mutane to za abinci ya ragu shi ke ba dabbobi tun daga kaji a waƙe tsuntsaye ma suna suna sauka a ta tsuntsaye suna sauka su ci macizai ne ƙwari ne kadangaro ne suna zuwa su ci abincin su sha ruwa sai suka ga oni guda ba samu abinci ba lafiya aka ba su labarin haka suka ce ya ubangiji yanzu wannan bawa naka wanda ke ɗauke da sirrin hasken huskan annabi Muhammadu sallallahu mai taimaka mana mai ciyar da mutanen makka mai ciyar da dabbobin makka ya ubangiji za ka bari a cikin mutunci yaka Allah in shi ya shiru muna roƙon alfarma Allah muna roƙon alfarma in ba turo mala'iku ko aljannu ba ko da tsuntsaye haɗa su da su ko da tsuntsaye ne turo musu su shi kuma sai na dalibin da zalanin ya ga jama'a sun tun karo ya ƙara bin anguwa anguwa duk wanda ya ɓuya fa a cikin gida ya fita fa ya daji gurin ya bayan gari zai zaman da zai ɓuya shi na shi jama'an shi ya ce su hau kan dutsen jabal abi ubaisun nan wajen gidan nan na gidan fata yanzu din nan dutsen na kusa da gidan na kusa da masallacin makka to su tsaya nan su ga abin da zai faru dan ɗari ya je kam ɗakin Ka'aba ya rungume tunda yana ya ubangiji Allah ka sani wannan ɗaki ɗakin ka ne ni dai na kiyaye dabbobin ka da ka bani ijiya na da ka bani ijiya ɗakin ka ɗakin ka ne Allah ka kiyaye ɗakin ka Allah ka kiyaye ɗakin ka Allah ka kiyaye ɗakin ka in ka rusa ka rushe ni dai ba ruwana shafi na talatin da bakwai daga ce Allahumma innal mar'a yamna'u yamna'u rihalahu Allahumma talatin da bakwai Allahumma ta ƙasa Allahumma yace Allahumma Allahumma innal mar'a yamna'u rihalahu famna'a rihalika Allah ka tuni wannan bawa naka ya kiyaye kayan shi kai kuma ka kiyaye kayan ka وانصر على آل الصليب وآبديه اليوم آلك ma'ana shi wansur alika Allah ka taimake jama'anka masu bauta maka ala alin salibi ka dora su akan masu bauta ma gumaka wa abidi lima da kuma su bauta ma gumaka a wannan lokacin la ya galban na salibahum Allah kada ka sa masu bautan gumaka su rinjaye musulmai masu bauta maka Allah ومهالهم أبدا ومهالهم أبدا ومهالهم أبدا مهالكة Allah abinda suke so su yi kasan korare ne ya riga ya koru don baka shirya wani rufe ɗakin kaba ba wannan abin da kace ya koru ya riga ya koru ba za su iya rufe ɗakin kaba ba ya rabbi la arju ya rabbi la arju siwaka ya rabbi famna minhum himaka inna aduwal baita man adaka famnahum la yahrubu iraka ya ubangiji ban tsaunan waninka ban nima taimakon waninka ya ubangiji Allah ka kiyaye ɗakinka hakika maƙinka ce maƙin ɗakin kaba maƙin kaba ya maƙin ce ne Allah ka hana su wannan aikin la ya harbo iraka Allah kada ka ba su iko rushe wannan ɗaki misali wajen fajallinka wajen zamanka daga nan fa sai ga sauti kawai ta muryar hatifi ana ji wai zambi hatifin yusma'u sautuhu wa la yura shafahu wa huwa yaqul قد أجبت دعواتك إكراما للنور الذي في وجهك sai ga murya na cewa qad ajabtu da'awatuka haqiqa na amsa duk addu'an da kai ikraman saboda girmawa lin nuril ladzi fi wajhika saboda hasken da ke huskanka shine hasken shugabanmu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ija da ma'an shi suka je jabalabi ubaisun suka hau suna kallo kawai da shi da matan shi da 'ya'yan shi su kuma wannan sun karo sai suka hango wasu tsuntsaye haka a sama suna zuwa sai sauran mutane ke cewa wa'annan tsuntsayen tsuntsaye ne kuwa gaskiya mu fa ba mu saba ga tsuntsayen wa'annan tsuntsayen ba a cikin su sai ta ai tsuntsaye ne kuran ai ai yunwa suke ji sun je sun go kiwo ne sun ɗibo abinci ga ranka ganin ga ganin da ƙwayar abinci na bakin su da kafafuwan su a za su je shekar su ne kowa kowa ta ma ƴaƴanta rigirgi dan ɗari ko tsuntsuwa guda ɗaya ta ɗauko tsakuwa a bakinta guda ɗaya da kuma tsakuwa a kafanta guda ɗaya da kuma ɗaya kafa guda uku kenan kafafuwa biyu baki ɗaya ko wani dutse a rufe suna wanda za ta sake ma tsuntsaye su ya ubangiji kai mana izini mu fara aiki kai mana izini kai mana izini Allah ce ku je ku je ku je ku je ku daren musu ku je ku daren musu ku je ku auka musu suna haka daga tsuntsaye kawai shine wa arsal alaihim tsairan ababila Allah su kuma tsuntsaye kawai idan tsuntsu daya ya sauko dutse guda daya ya fada kan kafiri to dutsen zai fasa tsakiyar kan ya wuce ta wuya ya wuce ta ciki ya fasa ya fita ta dubara ya kuma koma kasa sai ga suka yana soye kawai zai fasa ciki ya dubara in ma da kan doci na gora kumi shi ma ya hoda shi sannan ya kasa ya koma ta hannama gaba daya ka suke musu kan ka sai koma kawai suna so gaba da kawai sar'a kawai duk sun faɗi kawai su su a ƙame a tsoye kawai dan ɗari Allah kiyaye don abu da ya faru sai ya zamanto ya ƙara ma makka kwarjini ya ƙara mata daraja a wajen ƙasashen duniya a wannan lokaci da wannan abu ya faru da mutane sun bar gari sai suka ji shiru ba ji alaman wani abu ba amma sun hangi wani tsuntsayen daga baya shafi da hamdu sai bi su wuri-wuri a bayan garin nan na saman zo ne ku sauko ku sauko Allah ya taimake mu ku sauko ku sauko Allah ya taimake mu Allah ya halaka su Allah ya halaka su Allah ya halaka su sai nake ta alam tara kaifa fa ana rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhi daran nababil tarmihim bi hijaratin min sijilin fa zalim kasbun makul nan karshen sai zo gaba daya Allah ya halaka su sai ya zamanto a cikin tawagan shi sarkin habasha akwai guda ɗaya wanda a can ƙasan yaman yana da aboki ya yi yayi da muke zo yace aboki ce kai garin da muke da labarin shi garin da za a fi annabin ƙarshen zamani a ce nan da ya ɗakin ka'aba wallahi ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba ni ba zan je ba sai kun dawo in ka dawo ka ban labarin abin da ya faru yace ni ko ni ko ni ko zan gaya maka ni ko zan gaya maka to Allah ya kyale guda ɗaya da wannan ɗauko a bakin shi guda ɗaya wannan mutum ya danna da gudu yana ganin kamar ya tsira ne yana ta gudu yana ta gudu yana ta gudu sai da je gaban shi wallahi ka ka maka ban labari na yi na daga gare mu je ka ce ba ka je ba ashe kana da gaskiya ashe ka fi da gaskiya ka ga na kai musu kuwa ai tuni ko da yanzu ba shi a jiki an halaka su auro auro ko za su gaba ɗaya ba giwa kwana ɗaya ma da ta dawo gida ba su kwana ɗaya da mutum ɗaya kawai na sha ya fi da haka kawai sai kuma gobe ta kawai koyi ya zo a kai kawai yana farko akwai ya goya shi tafi ai kama ka ba da labari ne dan ƙari eh to haka aka yi sai komai da komai ya daidai saka su komai ya daidai to sai zama to kuma can bayan gari kuma wari wari mushan mutane mutane miliyan da mutane dubu hamsin ga giwaye ɗari hudu da Allah kawo ruwan sama da ba shi ce zai kwashe kurakusan kaba ta yi kuma ne ba da Allah kawo ruwan sama ta wancan makaɗin gaba ɗaya ka tura su gaba ɗaya iska mai ƙarfi da wani ƙarfi ya kwashe su tura su da su karfe kun su rigirigi to alhamdulillah komai ya daidai sai da na abdul salim da zala anhu sai zai ɗakin kaba ya ɗawa fi ya ɗawa fi ya gode ma Allah ya gode ma Allah sai gaji ya kama shi bacci ya kwashe shi sai dan sai kwanta nan kanan harami sai ɗakin kaba haka ya kwanta yana bacci yana cikin bacci sai ya ce to ka tashi yanzu kuma aikin da ya rage maka shine ka tono rijiyar zanzam ka tono rijiyar zanzam lokacin zanzan ta ta shafe gaba daya ba rijan ba alamanta ta shafe ba ta ba alamanta aka ce za a aiki da rige maka ka binciko ina ne rijan zanzam yake ya farka daga bacci kamar yana ganin wasa ne ko gaskiya ne ya ƙara koma bacci a ce wannan mafarki ba daga Allah ne aikin da ya rage maka yanzu ka tono rijiyar zanzam ya ƙara farka ina wannan ruyan a hajji ruya haƙun am la shin wannan mafarkin gaskiya ne koko dai ya take ne ya ƙara kuma barcin to gashi ka gashi ka kaba ne fa ya ƙara fata ce wannan barci ne gaskiya ne aikin da yanzu yake ma kenan kawai ai da an ga shaka hasu uku tun da jin hasu uku cikin kenan magana ta ƙare wani umarni ne gurin daga Allah sai tara gurin shaga gaba daya ya ba su labari to yanzu ga abin da Allah ubangiji ya murce shi ya ce to nuri zanzan sai suka ce to mun yadda Allah ya maka amma wala idan ka tono duka duka mu daga mu tarayya ba na kana kai ba namu ne kanmu gaba daya eh ba na kana kai ba namu ne duka mu gaba daya rigi rigi ita to tun Allah ce ni ne jagora a makka ni ne ke ni ne ke kula ni ke kula da Ka'aba mabur Ka'aba na hannuna yin mata riga na hannuna shi yadda alhazai na hannuna komai na hannuna duk kuma sai in tono rijiyan zanzan su shi ma kuma wani tare da kun ba wani shugabanci kai na akan tafurin ma'ana ba ni ne shugaban zai kula da wannan rijiyan ba mu dai mun daga maka an kuma haka ba to gaba ɗaya ko kowa zai tono kawai kowa zai tono shi ma kawai ya samu haƙƙi wani sa akwai ya tono shi kenan kawai ta zama na shi ne shugaba yace shi kenan mai sauki ne suka ce kowa ya kama hanya kowa ya kama fili kama haƙi kowa ya kama fili kama haƙi na kallon su na zaune iko Allah raƙumin shi da yake kwance raƙumin na miƙe haka yana miƙe kafa wani ɗaiɗai ɗan wasa da miƙe da yi a shi na ne wa dare da zanen ɗin yana miƙewa ba sai ya zaro kai bul bul bul bul bul bul bul bul sai kabara Allahu akbar Allahu akbar mun yadda mun yadda mun sallama mun sallama mun yadda mun yadda mun sallama mun sallama ita nuri zanzanzam aka gyara ta in alhazai sun zo ana ɗiba ana sha a je da shi ƙasashe a ɗiba a shafa a jiki a samu albarkan rijiyar zanzam haka nan aka ta yi sai daga baya akwai wani shi kuma ɗan iskan bai hudu ne a makka ashe shi kuma yana nan yana adawa da abdul ɗalibi wai ashe da shi yanzu ba sarki na makka kamun a dawo da a lokacin da za a nan ke madina wajen mahaifin salma kamun ya dawo daga madina an so da a ce shi ne sarki to sai gashi ya dawo sai kuma zama ya mamaye komai to sai yana adawa da abdul dalibi wannan bai huje fa ya matsa ya matsa ya matsa har ya zo samu shi ba samu da a gaba da gaba abdul dalibi to kai ka ce kai ne shugaba kana ta mana wani barazana da wani neman kwarjini da wani budawa da wani da wani kori da ruba da cika baki to haka na ake shugabancin ba mata eh haka ake shugabancin ba aure ba ka da mata balle yaya mu muna da mata muna da yaya dole mu ma goyi akan yaya gori eh to shikenan a je gorin daga nan sai ce shi mu Allah da koyi ya sani mu aure koyi dama modaci ne kuma lokacin ba hana auren mata fiye da hudu ba a rana ɗaya inu auren mata guda shida mata guda shida duk ya aure su gaba ɗaya a wannan auren ne aure ya albarka an hai a fiye ƴaƴan ne akwai abu lahabin abu lahabin na cikinsu sannan akwai gaidaku sannan akwai kusam sannan akwai diraru akwai abdushamsi akwai abdulkabati akwai hajalu akwai sai da safiya sannan akwai sayidina abu dalib mahaifin na ali sannan akwai sayidina abdullahi ya zama ‘ya'yan su su maza guda goma zan abdullahi shine na tara a maza ƙanin shi waɗo ba ɗaya abu ɗalib shine na goma na kitan ali bin abi ɗalib da abu ɗalib ɗin uwansu ɗaya ubansu ɗaya da zai na abdullahi uwansu ɗaya ubansu ɗaya da zai na abdullahi bin abdullahi mahaifin annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama to dama kamin yi auren shi sai na abin tallabi ya ce ya ubangiji ga wani a cikin bayinka maƙiyan allah maƙiyan annabin ƙarshen zamani yemin alfahari ya ci mutunci yemin gori da haihuwa allah ya'yan shi gaba ɗaya su ci guda biyar ba allah ne kun kamar ya'ya su kai goma na nan kashi ya alkawari zan yanka guda ɗaya don neman yardanka a lokacin yan ibada ne a lokacin a lokacin haka ibada ne ce zan yanka guda ɗaya kamar yanda aka sanar ibrahim nan yanka annabi isma'il ya ce zai yanka don neman yardan allah to wato mana yi nuzuri kenan allah in har gaban ya'ya goma ni kuma zan yanka ɗaya don neman yardanka tun da ya nufuri a taƙaice Allah mashi ayan guda goma hamma da mata suka guda goma sha shida mazan da ya tsantsa guda goma sai da ya haifi ya guda goma ya kwanta bacci za ka ce mishi to ka fasan kai alƙawari kai alwashin in ka samu ya'ya maza guda goma za ka yanka ɗaya kuma sai zamanto a ran da aka samu cikin zai na abdullahi har can sai ya rabu da goshi sai na abdullahi ya koma cikin ya koma goshin mahaifiyarsa na abdullahi sunan ta sai da fadima sun sai da fadima sun ta sai da fadima mahaifiyarsa na abdullahi an shi za da nufi samu iya samu ta fadima suke sai suke ce mata mama na da ummu abiha eh ai sunan mahaifiyar sun abdullahi kenan ummu abiha ya ce mama na ta safiya sai kuma kan goshin sai da fadima a gane ita zama cikin sai na abdullahi wanda ke shi ne ta ɗauki hasken annabi ƙarshen zamani sallallahu alaihi daga sun abdullahi da zalanuhu a takaice sun kai goma shi kenan aka mashi wannan tambihi akan cewa ka ce in ka samu ya'ya goma za ka yanka ɗaya to ga lokaci ya zo shi kenan da ya farka ya ce alhamdulillahi ya tara yaran gaba ɗaya ya ce ga irin alkawarin da na yi to kuma ga shi an mun tambihi to da haka a yanan na duka kwallon muku albarka kowa ya je ga innan shi a shirya shi a mishi wanka a sa mishi kaya domin a ciki lallai Allah ya in yanka guda ɗaya kuma ikon Allah a garin gaba daya sai aka san sai na Abdullahi saboda hasken da ke goshe shi ya zama to shi ake ganin hasken shi shi ake so shi ne mai farin jini shi ne mai kamfuli kuma ga shi ne na tara ga yayyen shi ɗan shi ɗaya kenan a cikin maza abu ɗalib aka ce ya ce su yi shi kowa ya wanka a samu shi kaya ya shafa mai a samu shi tarare domin ya zo kowane a cikin sun daidai za a ɗauka dai gurin kowa ya jira mai nan shi suna ta kuka musamman sai da faɗi matu biyan ta amurin ita masu nan babanta ke na amurin sai da faɗi ma biyan ta amurin kamar can salama biyan ta amurin sai da faɗi ma ta rubuta abdullahi yana da shekara goma sha uku tana yanzu dan nan nawa inda kake da hasken nan ga hasken annabi a goshinka a za ci kuma za a yanka ka amma adalci kenan amma adalci kenan amma adalci kenan ga sani na yadda su fara tafi amma kai ban yadda ka je ba sai na abdul dalibi ya ga sauran gaba ɗaya sun dawo su su tara saura guda ɗaya ba kan shi ba ce wani abdullahi ne ya zo ɗakin su ce na abdullahi ce ga nan baba zai fito na shi kama hannun shi gaskiya ba za ka je ba ba za ka je ba tana kuka shi gona cewa mamaki sake ni in je wajen babana ya isa yi cika alƙawarin da ya Allah idan Allah ya nufin ni ne shi kenan abin alfahari na gare ku an karɓe ni an ƙyala sauran ayan gaba ɗaya in kuma Allah ya ga dama ba ni bane in dawo mu ci gaba da rayuwarmu inda kuke so har Allah ya tabbatar da lokacin da za a haifi annabi ƙarshen zamani annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyana ya ce mamana ina baki shawara hakika lalle na san Allah ba zai kunyata ki ba Allah ba zai kunyata ni ba tunda ni ne Allah ba ni hasken annabin ƙarshen zamani sallallahu alaihi wasallam tace ni dai na da dai sauran su tafi sai zin abdullahi ga jiji da ƙarfin tsaya ya ɓamɓaro abdullahi a cikin mahaifiyar shi ya zo da shi aka zo a cikin zuwa kenan za a yi ga su su goma aka caji ɗakin ka'aba aka shiga ciki akwai babban malami a ciki wanda shine zai istihara a yi ƙura'a a gane wane ne za a yanka wanda Allah zai karɓa a cikin su wane ne mutumin kirkin da Allah yake san shi zai karɓe shi rigirigi a cikin zuwa ne mutumin kirkin da bai sabo ba Allah yake san shi kuma Allah zai karbe shi ka san wanda za dauka aka yi ƙura'a aka watsa ƙura'a aka ci kowa ya dauko kowa ya dauko lafiya lau na ɗayan aka sa sabu yanka sai Abdullahi ya je da kota a ga cewa yanka ne gaba ɗaya maka wallahi kuwa fashe da kuka abdullahi za a yanka wallahi ba mu yadda ba wallahi ba mu yadda ba wallahi ba mu yadda ba shi kuma mahaifin ya ce to in ba ku yadda ba ya za ku yi alƙawari ne ma Allah Allah kuma kuma shi yake so ku kyale nan yanka shi kyale nan yanka shi aka ce ai ga saba yadda ba a sake ai kilo na samu matsala ne an samu mistake ne a canza aka sake jiyawa na biyu aka ɗauko ƙwara'a ta ƙara faɗawa kan sai na abdullahi ya ce na gaya muku shi Allah ya zaɓa shi Allah yake so ku haƙura ku don nan yanka shi ya zara takobi shi zai yanka shi aka zo aka riƙe shi wallahi ba mu yadda ba wallahi wannan abu da akwai da abin da Allah ke nufi amma wallahi ba mu yadda da wannan ba a sace wannan uku a sace aka sace jefa ƙara fada ka sai na abdullahi dan ɗari sai ta faɗi ba ta turmu ɗan ta Abdullahi ce wallahi ban bada kashe ka ba wallahi ba yanka ka ba haka kawai yanka ka kawai daga mafarki wallahi ba zan yarda ba sai na Abdullahi yaga tana kuka kukan ta sai isa shi ma fashe kuka a mawa abu wannan a cikin shi Abdul Dalabi mijin Abdul Dalabi shi ma ya fashe kuka ya faɗi ya suma daga baya ya farfado a cikin a sashi da gwadawa a gani aka yi na hudu aka yi na biyar kawai akan abdullahi take fadawa abdul dalibi ya ja daga ya ce wallahi duk garin nan duk cikin ku ba mai hana ni an yi na farko an yi na biyu na uku na uku, na biyar ya muke ya muke zai da Allah haka ya ce ga wanda ke samu kuma ya zara takobi kawai don faru da gudu kawai kan mai uwa da wabi su Allah kawo su jarumai su kuma karfafa su kuma dangin uwan yaron kawannan yaron gidansu sai da fadiman mahaifiyar abdullahi ƙarfi ne jarumai karfafa sa dokai suna zuwa ga sukarun gumi su gaba ɗaya ya kafa motsi mu jarumai ne in da ka da jarumai da hafiyar sun to za su ya kuma wata kanka shi ne zai kada mu amma wallahi ba kai ba kun ba mu bari kai ka yanka shi ba wallahi ba mu yadda ba amma ga shawara in ji kira musu in ji kira musu na ba da ku jani ba in kira musu wannan cikin dangin ta na Madina ne ba ta da mu jahil ba sun sai sun kira musu bin sa'adu kira musu bin sa'adu a cikin kawo shi a cikin yayyen sai da Fadiman ne mahaifiyar Abdullahi ikira mutu ya ce a sai waje ka zafi wani babban malami ƙwararre ne ya san ilimi ya san a taura sa injila a kai shi wannan fatawan mutum aka je ka samu malami ya ce to a bari sai Allah kai mu gobe ku dawo Allah kai mu gobe ku dawo ya istikhara ya yi bincike aka dawo gobe ya ce na samu shawara na samu bayani daga Allah a je a auna wannan yaro abdullahi in an jefa ƙura in ji ƙara faɗa kan shi to sai a bar maganan gwada shi zuwa ‘yan uwan shi in sai ya koma in an jefa ƙura ta faɗa kan shi to sai a samu raƙuma guda goma a fanshe shi da shi idan an ga raƙuma goma sun yi alhamdulillah in kuma an ga ajiyar ta ƙara faɗa kan abdullahi to goma bai yi ba kenan sai a ƙaro su goma haka za a yi ta yi har sai an gara kuman da za su yi daidai da a fanshi abdullahi yanzu yanzu da raƙuma za a gwada yanzu yanzu da raƙuma za a gwada sai da faɗi mata mahaifiyar shi ta ce wallahi na ratsa da girman Allah ta ce wallahi na ratsa da girman Allah in dai da raƙuma ne ko ni kaɗai zan ba da raƙuma dubu biyu ko ni kadai wallahi zan bada raƙuma dubu biyu kuma mahaifiya na ita ma attajira ce ita ma wallahi za ta kawo na ta gudunmuwa za ta bada raƙuma dubu biyu sai da na shabar kamdi ya ce ni ko in dai akan raƙuma ne in dai raƙuma ne wallahi zan bada duk raƙuma da na mallaka gaba ɗaya idan nawa ba su yi ba zan nemi gudunmuwa don mutanen maka gaba ɗaya kowa ya taimaka min da raƙuma in bai kai ba ya ce zan je wajen shugaban ƙasar habasha abokina ne mutum yana ne zan ce taimaka mun in bai yi ba zan je shugaban ƙasar italiya rum zan ce ya taimaka mun in ba su yi ba zan je shugaban ƙasar yaman in ce taimaka mun in ba su yi ba wallahi zan je shugaban ƙasar india sai na zaga ƙasashen duniya wallahi bisa taimaka mun in dai ra'uma ne rafi na fashi abdullahi sana in dai na umar za su yi wallahi wallahi wallahi sai na fanshi abdullahi ya aka zo ka fara gwadawa sai na abdullahi da ra'uma guda goma ƙwara sai ta faɗo kan abdullahi sai da amina sai da faɗi ma ta bar gudunmu wannan ra'uman na farko mahaifiyar shi mahaifiyar sai na abdullahi sai na shi mutum da abu da nufin da shi ba sai ƙara goma ta ƙara faɗa kan abdullahi aka ƙara goma ashirin ta faɗa kan abdullahi ya kai talatin abdullahi ya kai arba'in abdullahi ya kai hamsin abdullahi ya kai sittin akci abdullahi abdullahi ya fashe da kuka ya faɗi ya suma yace Allah fa shi yake so Allah shi yake so ku kyale mu ko mu aiki sai da fara ta ce wallahi sai mun ga inda karfin mu ya kare ai rabo mu kare ba daga rabo masu ta ba su kare ba a haɗa rabo ma 70 Abdullahi rabo ma 80 Abdullahi 90 Abdullahi sina sina Abdul Dalibu ya ƙara fashewa da kuka kukan shi ya sa dukkan mutum wanda suka fashe da kuka ana yanzu abdullahi haka za mu rabu da kai abdullahi haka za mu rabu da kai marasa yanda za mu mu fashe ka abdullahi ya ce ai ba komai ba komai ba komai in mara ba nan a lahira za mu haɗu dan ɗari ya ce babana in kana tausayi na ne ya kamata ka samu mayafi ne ka rufe wuta na ka ɗaura hannaye na ka juya ta baya ka bar kallo na kawai kawai ka yakin da Allah mu sai ka kai hoyi kawai ka yanka kawai baba da ya ji wannan magana ya sume sai na abdan dallaji daga baya farko do ya ce to ya ubangiji ni da karfi na ya kare na rasa yanda zan yi Allah wannan bawa bawanka ne kuma shi ke dauke da hasken annabinka duk san da muke mishi bai kai san da kake mishi ba Allah ka dubi kayanka Allah ka dubi annabinka wannan damu Allah ka yayi mana yace a ƙara goma ana ƙara goma sai raƙuma ɗari sai kuka raƙuma raƙuma raƙuma raƙuma rigi-rigi to daga nan ne ya zama to diya musulmi raƙuma ɗari daga nan daga samu diya mutum musulmi na kai shi da raƙumi ɗari ibn zabi haini dan mutane guda biyun da aka yanka su Allah ya fashe su wancan annabi Isma'il alaihi salatu wasalam aka fashe shi da rago guda daya wa fadainahu bi zibhin azim wannan ko na mu da dake abin ya zo kusa kusa raquma 100 raquma 100 da kuka da lallashi har da suma Zain Abdullahi daga nan jama'a su suka suka rungume shi ana ta murna ana ta barka ana ta juna barka ana ta farin ciki Abdullahi mun gode ma Allah mun gode ma Allah mun gode mun gode Allah da Allah bai mana kai mun gode ma Allah da Allah da Allah mana haka haka wani ana shagulgula mutan makka duk wani mai hali ya sa ta yanka raƙuma masu raguna masu abinci aka rinka da walima kawai tsawon kwana bakwai walima ake a su mai kyau a sha mai kyau godiya ga Allah da ya bar mana sai da Abdullahi mahaifin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ce duk wannan farin cikin da mutanen maka suke yi su yahuda makan suna jin haushi a shi su sun so a ce an kashe zin abdullahi saboda kada ya haifi annabin da zai zai hana bautan gumaka ya hana addinin yahudanci da nasaranci bakin ciki suke a shi sai suka koma suka yi mutum to ya za a yi yanzu gashi mutum shi bai ba yanzu ya za a yi sai aka ce a samu mata ne a shirya a shirin abinci mai guba sai a ba matan su je gidan da daddare ce su masu zuna su taya su munna da Allah ya kubutar da wannan Abdullahi Dami albarka to fara suke ma su ma a gidan sun shirya liyafa sun walima ga ma da su kawo gidan domin a samu su albarka ba Abdullahi yaro mai albarka domin ya samu su albarka aka shirya haka suka shiru abinci aka sa guba inda kita zaran ya ci wai ya mutu suka zo matan jeri da zafa kamar abin arziki wajen kusan su su arba'in wasu suna murna ne a hayye a hayye mun godin Allah mun godin Allah ka ina Abdullahi ke masha Allah masha Allah masha Allah Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah mun godin Allah mun gode maka dake mu kuma muna san gefen kauye ne to labari ya zo mana cikin shirin liyafa mu da walima na abinci yau ce gaskiya kamata mu kawo Abdullahi shi ma ya samu albarka tunda mu ya kan nisa wanda ya sani ana ya kamata mu kawo don a gida a sani shi ma samu albarka daga cikin abincin ana kawowa yi ruwi kallon abinci haka yana kallo shi shi to ya gode yana gode shi za a ci abinci cikakkuci a ciki akwai guba a ciki akwai guba sai baban shi sai na abdullahi lubita haba abdullahi ya akwai guba sun manna sun kawo gudunmuwarsu ya ce ya babana abincin da kanta ta gaya mace wa ƙalat inni lama sanu mata abincin da kanta ta gaya mace a ciki na an sa guba zai ce a ji a ƙaran ko abin ne ya ce mun baban ka yarda a fi mata abin za a gansu ana bin su tun tun sun dana da gudu sun san zai yi wa abin su sun danna da gudu sai na gaya maka to ganin yahudawa suka shirya makirci ya za a yi kuma suka abdullahi suka kashe shi ya za a yi suka kashe shi ran nan suna fako suna fako suna fako ya je bayan gari kilisa da lasa su kuma suka fake shi suka je su su saba'in yahudawa kawai shi ne kawai auna ne kawai su mushi zobe kawai su mushi zobe kawai kowa ya zaro makamai za su kashe shi ya waiga gabatan guda da ba wani wanda zai nemi gudunmuwan shi sai ka suna tufar su ba kuma yadda zai yi bai haka kalla su ya ubangiji Allah na roƙe ka don albarkacin huskan da albarkacin hasken da ke huskana Allah ka kiyaye ni Allah kawo min tallafi Allah kawo min dauki Allah ka taimake ni Allah ka halaka su albarkacin hasken da ke goshina shine hasken annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nan take kawai Allah gama a Jibrilu ya ce ya Jibrilu kai sau da kake hallaka su da wuta za ka ƙona su in ka bari ɗaya ya ƙara minti ɗaya da mutu ba zan sha shiga cikin mala'iku ai Jibrilu da ya keto daga canar shi ya gama malakusu ko ku buɗe mafofi ku buɗe kawai haka yake yanke hijabai yake yanke falakai na piu piu piu piu piu daga sama ya ga mutu za ta ɗauko ya kawai buɗe mashi ko ya huro wuta ya huro wutan kawai gaba da ta rufe su gaba ɗaya ko ta rufe ko ta wani bam gaba ɗaya suka soye suka kona wajen gaba ɗaya ƙuramus ashe iko Allah a wani lokacin akwai zaidana wahabin abdulwahab mahaifin sai da amina yana kan dutse na hutawa shi dina hangi abin da yake faruwa sai na wahabin abdulwahab wa da kanina akwai wahabin akwai wahabin wahabin shine mahaifin sai da amina shine abdulwahab suna yankewa ne suke wahabin abdulwahab da ya ga haka irtin abdullahi ya tsira sun abdullahi ya kama hanyar koma gida ashe dama kamin ya fita ya gayan baban shi baban ko gefe ne wani farki na su jama'a su cewaye ne za su kashe ni amma na ga wuta ta fi daga sama ta halaka su in ce dana mafarki kan lalle gaskiya ne amma ko da makiyan ne to Allah zai kiyaye ka ba abin da zai faru kake jikinka ina koma gida kuwa sai ga baban nashi ce ya baba abin da ya faru ji a bacci na ga shi a bayyane ya bashi labari da ta haza tawilu da uyaya min qablu qad dal harabi haqa shi kuma sai da nawa habin daga haka sai koma gida sai samu matar shi sai da barat da mahaifiyar sai da amina sai da barat mahaifiyar sai da amina sai da baratu yake ce mata ya baratu ya kuma ifa na ga ban mamaki na ga abin al'ajabi ya ba ta labari filla filla ya ce ina ganin da sun samu ne kake mun gaddama kan shawarar da zan baki tun shawara kenan ina ganin ya kamata mu dauki yan nan namu aminatu mu hada ta da abdullahi domin wannan hafcan ya zamanto yan mu za ta haife shi ta ce a wannan shawara ne mai kyau kamar ya za a yi mu muna uwan yarinya kuma yaro bai wasu yana so ba mu je mu ce za mu kai kanmu ce muna so ya zo mu bashi cikin yana kyauta ba ku da Allah ana fiye da ba kori ana wani mai muhammadu ana wani mai muhammadu ne mutum suka muje mana ne mutum suka nan kai ne ne in dai mun samu bashi kenan ba in muka samu ke na ba alfaharin ki za ta ke ne ma shi an kashin zamani ta ce ai na ga da kunya ne ba wani kunya ce ba wani kunya shine daga nan da kanshi ya tashi da safe ya samu sai na abdul dalibu mahaifin sai na abdullahi kenan ya ce a karam kallahu ku ne manyan mutane ku ne yan manyan gidaje na wani shara da na yi tun da ku ba kwa auren matan banza sai matan da ta samu tarbiyya to alhamdulillah Allah ya taimake ni ina da ya neman tarbiyya na gari sai naga inda so samu ne ya dace daga turo danka Abdullahi ya ganta domin haɗa auren zumunta ina ga haka zai kyau insha Allah zai ce to yanzu na ji tun ka san shi aure nufin Allah ne ka san Abdullahi jama'a da yawa suna su ba shi mata shi kuma bai daye sai ya cika alƙawarin da ya samu wajen iyaye da kakanni na cewa samu mata lafiyayya wacce ko da su ɗarsa ba harka da wani namiji ba ya ce to zan ba shawara amma kuma zan fara gaya ma mahaifiyar shi sai da faɗi ma in Allah kai mu gobe za ta zo gidanka ta samu matanka sai da baratu don ta nuna mata yarinyan daga yanayin kyanta da hankalinta da ladabinta da biyayyanta da iliminta ita yi wannan bakon inshallah Allah sai mu gobe sai na abdul dalibu diga matan sai na faɗi matu binta amrin to ga shawaran da wahabin ya kawo shi abdul wahab yana so maɗa ɗan abdullahi da eshi sai da amina amma muke gani amma na ce za ki je ki ganta tukuna yanayin natsuwanta da iliminta da hankalinta da kyanta da nadamita da biyayyanta na ce zaki jirgin sujiyar abba kuma na kai mu gobe gobe na yi shirya ta yi wanka ta shirya komai da komai ta kama yin tafi kamin ta je can su musu na abdulhab ya gama ta sai dabarar ki sa an umarci amina ta yi wanka sosai ta sa ta shiga na ƙura a daka ta sa turare gaba ɗaya nan a gyara shi ko ina a fata turare don tafamman kara mata ita kuma amina a gaya mata in ta zo ta mutu gaisuwa na ladabi da biyayya biyar da yadda take mana don mu samu wannan nasara don mu samu wannan ganima don mu samu wannan gara basa kan wannan rahama ya kuce mana kan wannan alheri ya kuce mana ya gaya mata haka kuma shi ma kira sai da amina to ga yana muke da yin nanki in wannan baiwa Allah ta zo sai da faɗa mutu mahaifiyar Abdullahi ki karrama ta ki masa ladabi da biyayya ki ƙara akan yana kike mana na ba ku dama ki ki tunani ki kago su basira abun da kamata ki mata wanda ba ta mana ba kuwa ku ta zo salamu alaikum mutanen gida aka an sallama na hakkin zo ne hazo uban ya zo sai gaisa uban ta zo a gaisa ni zan ofar gida burin banku taɗin ku na mata taɗin ku na mata eh aka da mata shi kenan sai furin bako waje sai ya ba su waje sai sai da baratu sai da baratu ma'ana baratu wato mai bin Allah sai da baratu mai bin Allah kenan eh ta kira sai da Amina tana zuwa ta duka ta mishi tana zuwa ko Allah kawai sai da Fadima sai ta hango ta ma Amina tana haske kawai tana haske tana kirkiri da sa farfali wani fafal fafal fafal hasken da take gari akan ɗanta abdullahi daga lalle wannan matan jina shi ne matan shi a tafiya kawai ta ce wannan yarinyar ta ci kofi ai wannan yarinyar kawai ba zan yi ta kuce maɗana ba wannan yarinyar bai taɓa yi ta kuce maɗana ta wuce ce lajabi da biyayya sai da faɗa su wani ri Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka da za ki yadda ina da da na toro shi sai na yadda Fatima ta ce kin yadda kike na yadda kin yadda ina yadda Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka Allah ya sa ke ce da kike wannan sirrin na goshin dana take amin amin amin ta shiru a duk kayan marmari ta kama wani miji mai da faɗi mata yani wannan bishara ma take muku ni ya ishe ni ciki na ma ya ƙoshi ta ce ma miki taimake ni ko na ma ɗaya ko na ma ɗaya ki ta samu da ta ce to na harce wannan na albarka ai na ƙosa an koma gidan gaya ma mijina baban yaron ta dawo da karfashi ta alhamdulillah na je na nemi aure kuma komai ya daidai ta kira abdullahi ta ce to kai abdullahi ga abdullahi ga ta ga baban shi abdul dalib kace to mun fara ka mun san kai mutum ne mai natsuwa mai ladabi da biyayya mai bin iyayen shi kuma ka san alƙawarin da ke kanka saboda ba a yadda ka auro ta matan banza ba saboda hasken da ke tare da kai na hasken nurul muhammadi hasken annabi sarkin zamani kuma ka san mun san an sha neman ka da aure muka cewa bai dace ba to wannan da kan mun ga ta dace da kai ta dace ita ce sai da amina yar wahabi da abdul wahab to da ka je ganta yana zuwa ko ganta kuwa daga tana haske ita ma ta ga yana haske haske da haske sun haɗu nurun ala nur nurun ala nur aka yi gaisuwa aka yi farin ciki aka yi samataka na jin daɗi ya ba ta kyauta ita masu kiran shi ya fata ma ya ji kaman a lokacin ya fara samataka da mata ya ji wani ƙaunanta ya shiga cikin zuciyar shi ita ma ta ji ƙaunar shi ya shiga cikin zuciyarta sai ko suna ji ko kama a ɗaura aure ko kan auta wannan watan bai auren ba ka auta wannan watan bai auren ba ka auta wannan watan bai auren ba to jijin Allah sai da zan koma gida ni ma in ga babana a tuhu iyaye kawai ai a tuhu iyaye kawai zuciya ni na kosa ai a tuhu iyaye kawai ya koma gida sun Abdullahi sai ga mai nan shi lalle yarinyar ta mishi kawai ga babu gaskiya to ya kanka ba su babu su je kawai gaskiya ko ga mutum wanda su babu ta gaya mijinta sai da na ɗalibin da salanhu shi kuma ya samu daga cikin ƙannun shi ya ce guzo mu je da suka je iko Allah an ji gida Abdul Wahab ana jiran an salamar shi ana jiran ya fito sai kuma wata kuma yarinya ta fito ta ma budurwa ita kuma yar wajen wahaibin yar wajen wahaibin wahaibin ƙannin Abdul Wahab eh su ma wasu da ban su daya ya da fito shi kuma babu sun abdullahi ke bata alhamdu shi mu sai ganta ji kai wannan ya sai ita ma ta yi fa ita ma ta yi fa ita ma ta yi fa mai gidan da ya fito abdul wahab sai ya ce to ai tun da kun gani mai shi ne sai dai sai dai kanin shi zo wahaibin wahaibin ya zo za a magana kan neman aure sai da amina yar abdul wahab ko aka fara magana a wajen neman auren sai da aminan shi sai da na abin ɗalibin sai ya magana da kanshi ya nemi auren dan shi a wajen wannan waliyin nata wahaibi sai ce amma kuma ranka ya daɗa karam kallon da aure ɗaya muka zo nima a nan amma kuma gaskiya da magana baki na amma kai bismillah ba shi labari lallai da mun zo da niyyar neman auren dan musayin abdullahi muna neman auren sai da amina a bashi to kuma gashi shi ma mahaifin shi abdulmudallabi ya ga wannan yarinya ta zo an ce kuma yanka ne yana yi mafata abu fiki na baka na baka na baka ta halatu halatu ita ce mahaifiyar sai na hamza eh ita ce mahaifiyar sai na hamza da sai na abbas rana ɗaya aka ɗaura auren komai da komai rana ɗaya aka ɗaura auren auren sai na abdullahi sai da amina da auren sai da halatu yar wahaibin da sai na abdullahi radal anhu ma da tsawon nabi amin aka angunci kuma rana ɗaya aka yi angunci rana ɗaya to ikon allah ran da sai na abdullahi sai shiga ɗaki ya je ɗakin kaba ya yi ɗawafi ya ibada sai ya ga dafa kwashe shi cikin dare zai tashe shi daga gida kawai ya kama hanya daga kaba zai je gidansu a hanya sai koyi gaba ɗaya hanyar ya zama wani teku tekun baharin nur zai dawo ta shiga kuran ba kuma ba zurfi ka shiga ka ɗibi ruwan ka sha kai wanka da shi yau ne Allah shirya za a samu cikin annabin ƙarshen zamani ya riga ya sha ya yi wanka da ruwan kamun ya ƙarfa gida sai gota mata bai hudiya malama ce masan taurari sai take cewa abdullahi na zo danka ne ina so ko nawa kake so in baka ka faɗa ina so a saran nan ka aure ni kuma a yau ko ko fadi ko da daya in ya so gobe ka fice ni ka faɗi ko nawa zan baka ya ce ni ba zan baki ba ina da mata na a gida ina je wajenta ka taimake ni ka taimake ni a ce ita mata so ne wannan hafcin ya koma wajenta sai na abdullahi ya kiyarda ya ture ta ya ce gida sai na zuwa gida kuma ya gaishe ma gidan ya cika da ruwan tekun haske a ita ma ce sai da amina ta fito ta wanka ta sha wannan ruwan hasken a ga gidan na haske yana falfali ya ce amina gidan an kuma zilla ta ce wallahi haske da min indillahi haske da min indillahi ya ga yana kallon huskan shi a jikinta kamar miro kamar gilas ita ma tana kallon huskan shi tana ita ma tana kallon huskan ta a jikin shi kamar gilas to ya ya ƙara ƙarfi a wannan daren Allah azza wa jalla ya sa ka tara mala'iku su dusi fareti a buɗe ƙofar samai gaba ɗaya aljannatai a buɗe su yau ne inna kalimatun lahi tammat tattammat wa hukumuhu nafazat bi ijadin nabiyil mustafa muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya hukunci Allah ya zattu yau Allah ya cika hukunci gaba daya yau ne za a samu cikin shugaban mu annabi sallama a daren ya sadu da ita hasken ya koma wajenta gari ya waye aka gane hasken ya koma wajenta aka yi ta murna aka yi ta barka baban shi suna abdul dalibu su ce na ji daɗi da Allah ya na ganka a rayuwa na kuma na ga jika na gashi ya sauka ya faɗa cikin mahaifan mahaifiyar shi na gode ma Allah to ka san yanzu nan maka an yi fari ba abinci tun yanzu ya kamata fara tanajin abinci irin waliman da zamu shirya da liyafan da zamu shirya da kayyan da za a yi rana haihuwar wannan jikan nawa gangami za a yi ƙasa ƙasa sai an gayya ya ce ga dukiya ka je madina ka je ka siyo mana kayan hatsi a fara ijiyawa to ya tafi madina ya siyo komai da komai a hanya zai dawo a wajen abuwa a nan ya shahada sai na abdullahi da ya shahada nan kuma ana cikin farin ciki a samu ciki daga baya kuma labari ya zo ga miji ya riga yi wa fati sai na abin ɗalib shabta hamdiki alhamdulillah dai tun da dai har sun wuce so magani ya riga ya samu ai dama kowane mai rai mamaci ne kowa mun san zai ci in Allah sa da ni zan kula da wannan cikin in kula da wannan dan wanda ko da ofishin nan ba zai kula da shi kamar ni ba to nan abu ya shiga faruwa farin ciki ko ina na zuwa barka mutane suna zuwa barka aljannu suna zuwa barka mala'iku suna zuwa barka ruhanai suna zuwa barka dabbobin cikin gari haka suke barkowa na daji na ruwa haka suke barka suke murna da cewa yau annabi ya sauka cikin mahaifiyarsa yau annabi ya sauka yau annabi ya sauka komai ya daidai rahama ya zo rahama ya zo alhairi ya zo jalabi ya zo tafi ya zo komai ya zo أتاك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يهوكوش الله يا زتو yau Allah ya cika hukuncin gaba daya yau ne za a samu cikin shi annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu